العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قبل كراتون للتاتي النحو الواضح جزء نفركو أيو حلقة أكو زام فارا إنا وأخواتها إنا وأخواتها wannan darasi ci gaba ne na darasin da muka karanta na baya المبتدا والخبر المبتدا والخبر إن دوت لن حرف ‘yan'uwanta sukan shigowa jikin mubtada ne da haba sai su afkar da wani canji wanda za mu yi bayani a kai da farko za mu karanta jumloli cewa kana wa akhawatuha ne ba a kana wa akhawatuha a kana da yan uwanta suna shiga cikin mutala da khabar ne sukan afkar da wani canji al'amsira misalai الزحام شديد البيت نظيف الثوب قصير البرد قارس الخادم قوي العامل نشيط النهم مريض الجو ممطر العامل متعب الزهر ذابل الغمام كثيب الشارع مزدحم المطر غزير الغبار طائر المصباح متقد المريض متألم هذا خبر لي wanda muka riga ya muka karanta daga baya sai aka shigar da kana ko kuma ɗaya daga cikin ɗan uwanta ko kawayenta jikin mutada da kabar sai ya samar da wani canji wanda za mu yi bayani a kansa a nan gaba kamar haka kana zihamu shadidan kana albaytu nadifan صار الثوب قصيرا صار البرد قارسا ليس الخادم قويا ليس العامل نشيطا اصبح الندم مريضا اصبح الجو ممطرا امسى العامل متعبا امسى الزهر ذابلا اضح الغمام كثيفا اضح الشارع مزدهما ظل المطر غزيرا ظل الغبار سائرا بات المصباح متقدا بات المريض متعلما waɗannan su ne misalan sai kuma fassara na mufrada al-jiham shi ne cikowa a cikin titi ko motoci ne ko babura ne ko mutane da titin ko sauki ne ake kiransa al-jiham shadid matsananci mai tsanani albaitu gida wani lokaci yana zuwa da ma'ana na daki nazihun mai tsafta ne al-tawbu tufa albardu albardu albardu sanyi sanyi alkhadimu khadimi boyi boyin gida al'amilu mai yin aiki annahimu mai yawancin abinci mai cika cikinsa da abinci aljawu sararin samaniya ko kuma tsakanin sama da kasa al'amilu mai yin aiki azharu fure alghamamu gajimare ashari utiti babban hanya المطر ruwan sama الغبار كورا المصباح فتلة المريض مرى اللاجئة شديد يتنني نظيف يتبتع قصير بنت جدير قارس يتنني قارس يتنني أما سنني نتني سنن سني والذي جدينا روا وينا كالكر وسينا كجنس قارس قوي يتنني nasifin mai nashafi ma'ana marar ganda marar kasala maridun marar lafiya mumtirun mai zubda ruwa mai zubda ruwa ma'ana na sama muta'abun wahalalle muta'ab muta'abun wahalalle jadilun ya mutance wato bushewa kamar bushewa bai gama bushewa ga baki da shine zabin kasifun kasifun mai kauri kasifun mai kauri مزدحم مزدحم مزدحم cikakke ko mai cikowa shi ne aljihar shi da ma'anarsa da aljihar kusan ɗaya ne razirun razirun ne yawa ma'anarsa shadirun sa'irun ne tashi tashi na kura shi ya kira tsara tsara ya firu sa'irun ne tashi mutaqidun kunnanne mai kunnuwa mai kunnuwa mutasimun mai raɗaɗi mai yin yushin ciwo waɗanda su ne misalai na mufada ɗaiɗaikun kalmomi waɗanda suka fito a cikin wannan littafi sai kuma fassarar waɗannan fi'ilai kana da kawayenta shi kana yana ba da ma'ana na kasancewa abu ya kasance misali kana zihamu shadidan mafi ya kasance mai tsanani ne ya kasance mai tsanani ne kana baitu nazifan gida ya kasance tsaftatacce ne kenan kana ma'anarsa ya kasance fara kuma ma'anarsa zamowa abu ya jure daga wani abu ya koma wani abu ko daga wani hali ya koma wani hali shi ya ci gabansa fara fara sababu kasiran riga ya zama gajere ya zama guntu kenan da ba guntu bane صار البرد خالصا sanyi ya zama mai tsanani kenan da ba mai tsanani bane ليس الخادم قويا ليس yana kore abu ne yana kore abu a halin da ake ciki shi fi'ili ne amma yana da aiki irin aiki na harafi sai sa wasu suke cewa harafi ne laisa ba fi'ili bane laisa al-khadimu qawiyan mai aikin nan boyi boyi khadimin nan ba mai karfi bane kaga ya kore abin ne ba mai karfi bane laysa al-amilu nashiban mai aikin nan ba mai nishadi bane ba mai ba mai kuzari bane ya kore kenan laysa kan yana bada ma'ana na korewa asbaha asbaha an-nahimu maridan asbaha yana bada ma'anar kwana ne kwana ma'ana daga kwanciya zuwa farkawa shi ake kira a kwana amma wannan kwana din to yana komawa ne zuwa ga kwana na gangan jiki kwana na gangan jiki kwanan mutum ko wani abu shi ake kira sa asba in ka ce asbahan nahimu maridan mai yawancin abinci mai hadama ya kwana mara lafiya ya kwana mara lafiya ma'ana tun daga shiga dare har wayewar gari ba da lafiya asbaha jawu sararin samaniya asbaha jawu mumtiran sararin samaniya ya kwana yana zub da ruwan sama ma'ana tun daga dare har wayewar gari ana ta zubar da ruwa amsal amilu mutaban amsa kuma shine kasancewar aiki daga fitar rana zuwa faduwarsa sabanin asba kenan asba asba abu ya kasance daga faduwar rana zuwa wayewar gari shi kuma amsa abu ya kasance daga fitar rana zuwa faduwar rana in ka ce amsal amilu mutaban me yin aiki yayi ne wahalalle yayi ne wahalalle ma'ana tun da safe har zuwa yammaci yana cikin wahala amsal zahro zabidan fure yayi ne ya butsatse tun daga safe har zuwa yammaci a yabusai furen yake wannan kenan amsa abaha abaha kuma kasancewar aiki daga fitar rana zuwa lokacin da rana zai yi karfi shine lokacin da ake kiransa abduha abduha wannan lokaci idan aiki ya kasance a wannan lokaci to iya za ka yi amfani da wannan fi'ili abaha abaha idan ka ce afa al-ghamamu kasifan gajimare gajimare a lokacin hantsi mai nauyi ne ko mai kauri ne kasance wata mai kauri din lokaci ne lokacin hantsi ne daga fitar rana da gabannin mai karfi shi ya kira su abaha ko a wannan iyakan lokacin yana da kauri kana nufin kenan kafin haka da bayan haka ba mai kauri ba ne kafin haka kafin lokacin du'a da bayan sa ba mai kauri ba ne abu a shari'u muddahiman titi a yanayi a lokacin hantsi mai cikowa ne a lokacin hantsi mai cikowa ne kana nufin kafin lokaci na hantsi da kuma bayan sa ba mai cikowa bane wannan iyaka a wannan tsakani to anan ne ya kasance mai cikowa zallal mafaru zallal zallal mafaru ghaziran zallal mafaru zallal mafaru ghaziran ruwan sama a lokacin rana a lokacin rana ghaziran ne yawa ne in aka ce zalla an siffanta aiki ne da rana akwai bambanci tsakanin abduha da kuma annahar abduha bai kai annahar fadi ba idan ka ce zalla yana ba da ma'anar kasancewar aiki a lokaci lokacin rana daga fitar rana kafin ranan hasken sa ya rauni misali daga fitar rana zuwa dabda a zahar to wannan shine ake kiran dabda al'asar shine ake kiran sa annahar amma daga bayan da asar kuma shikenan babu annahar ya wuce kenan a lokacin da kace annahar wasu suka ce yana farawa daga fitar rana ne har zuwa lokacin da ranar hasken sa zai rauni wasu suka ce yana farawa a inda abduha ya tsaya mun ce abduha daga daukowar rana sama har zuwa lokacin da rana zai karfi dab da lokacin sallan azhar to dab da lokacin sallar azhar wasu suka ce anan ne annahar yake farawa har zuwa bayan sallar da asa wasu suka ce rana gaba gida annahar ne da lokacin da kace zalla zalla zallan mabaru ghaziran ruwan sama ya kasance mai yawa ne a lokacin rana zallan gubaru sa'iran kura yana tashi shi ma a lokacin rana bata a lokacin da kake bata wayewan gari ne shi ma kamar asbaha kamar asbaha batal misbahu batal misbahu batal misbahu muttaqilan fatila ya kwana a kulle sai dai in ka ce bata yana duba iyaka dare ne iyaka dare amma lokacin da kake asba yana duba har wayewan gari wannan shine bambancin in ka ce batal misbahu mustaqilan tsawon dare ga baki daya fitila a kunne yake amma idan ka ce asbahal asbahal misbahu mustaqilan to fitilan ya wayi gari a kunne har zuwa bayan sallan asuba kenan a kunne shine bambancin bata da asuba bata yana duba lokaci ne na asuba sannan kuma bata yana duba lokaci ne na dare asuba yana duba lokaci na asuba fadiya batal maridu muta'alliman marar lafiya ya kwana cikin dare yana jin yana mai jin radadi wannan shine fassara na waɗannan kalmomi tare da kuma fassarar jumlolin idan ka lura sosai za ka ga dalilin da yasa ya kawo mana misalai na bangaren dama saboda ya nuna mana wannan darasi yana da alaka da darasin da muka karanta al-mubtada wal khabar المبتدا والخبر a lokacin da wannan shiri kana da kawayenta suka shigo mubtada da khabar za su canja wa mubtada da khabar din wasali sai dai canjin mubtada din baya fitowa fili karara amma canji na khabar din yana fitowa fili karara bari mu dau misali na farko kawai mu buga misali da shi za ka gane sauran misalan a lokacin da kace azzihamu mun karanta a baya mubtada'ul marfu idan kace shadidul khabarul mubtada marfu kowanne daga cikin su yana da ruwa amma lokacin da ka dauko kana ka shigar cikin mubtada da khabar zai zamo kamar haka kana azzihamu shadidan shadidun din mai ruwa ya ji ya zamanto nasaba shadidan wannan kanar ita ce ta samar da wannan canji daga rufa na na khabarin mutada zuwa nasaba maimakon kana zihamu ga maimakon azzihamu shadidun sai zamanto kana zihamu shadidan shadidan shikowa ya kasance mai tsanani a lokacin da kake kana din zai zamanto azzihamu shadidun to kun ga anan wanne canji muka samu mun samu canji kada jure sai dai ɗaya daga cikin canjin baya fitowa karara sai kuma yana fitowa a lokacin da kace azzihamu in kace azzihamu azzihamu din marfu'un ne bi ibtidai kasancewar sa mutada ne shi wannan azzihamu din ya kasance yana da rufuwa amma a lokacin da kace kanan zihamu kun ga zihamu har yanzu yana da rufu'a yabo amma wannan rufu'a din da wancan rufu'an daban ne wancan wancan rufu'a din na azzihamu mubtada ne ya kawo shi wannan rufu'a kuma na azzihamu a lokacin da kake kana zihamu kana shi ya janyo wannan rufu'a din shi yasa nake ce eh canjin baya fitowa bibi kasancewar kowannen su rufu'a ne to ba za ka gane akwai wani canji ba amma in aka yi ma bayani shi rufu'a na azzihamu mubtada ne ya janyo shi na rufu'a kuma na kana zihamu kana shi ya janyo shi ko da wannan lokaci an samu babban ko da a lafazi ko wanda zaka ci azzihamu amma wajen irabi zaka zo ka bambanta ku shi yasa zaka ce azzihamu mubtada'un marfu'un bil ibtida marfu'un bil ibtida'i amma lokacin da kace kana zihamu zaka ce zihamu ismu kana marfu'un ismu kana marfu'un kana shi ne mayar da ya ci janyo masa da rufa kamar yadda a can azzihamu wuta da shi ya janyo masa da rukuwa a lokacin da kuwa kace kana zihamu shadidan shadidan kun ga kanan nan ya juye rukuwan da yake kan khabarul mutada da muka sani azzihamu shadidun din nan rukuwan da muka sani muke gani a kan khabarul mutada kanan ya juye rukuwan ya mayar da shi zuwa nasaba ya zama to kana zihamu shadidan shadidan kamar da qur'ani zaka ce wallahu ghafurun amma idan kana yi goba wa kana allah ghafuran wa kana allah ghafuran shi ta shek ibrahim rahimahullah yake cewa duk mutumin da ya haddace qur'ani ya iya nahau ba a nuna masa bane kawai amma da cin qur'ani ba ka taba jin ya ce wa kana Allahu ghafurun ba ba ka taba jin ba za su yi rigima ma da duk wanda ya ce wa kana Allahu ghafurun to amma shi in ka cincike shi ba zai cewa kana din nan fi'li ne na fi sannan kuma Allahu ismi ne na kana ghafurun khabar ne na kana ba zai faɗa ba wannan ba amma ya riga ya san dai wa kana Allahu ghafurun ne ya san da wannan da ke samu haddacin Qur'ani ya iya nawa kawai ba a nuna masa bane kenan a lokacin da muka samo mubtada da khabar kowanne su yana da rufa idan kana ko ɗaya daga cikin kawayenta suka shiga mubtada da khabar za su samar mana da canji guda biyu canji na farko baya fitowa fili shi ne rufu'an nan na mubtada sai ya juye ya zamanto rufu'a na kana ko ɗaya daga cikin kawayenta canji na biyu kuma yana fitowa karara shi ne rufan nan na kabar mutada sai ya juye sai ya juye ya zamanto nasaba na kabaru kana ba kabar mutada ba a wannan lokaci kanin ya kwace wa mutada kabar din sa maimakon da ana cewa kabarul mutada yanzu ya juye ya kwace masa ana cewa kabaru kana wannan haka za ka bara a sauran misalan da suka zo gaba daya yadda kanan nan ya samar da wannan canji da muka bayani ɗaya ya fito karara shi ne kabaru kana masobi ɗaya kuma bai fito karara ba saboda rufan nan da yake da rufa na mutada to haka sauran kawayen kanan nan ma suke yi misali sara ka ɗau misali na uku idan ka ce al-sawbu qadirul mutada da kabar kowannen su marfu ne yana da rufuwa in sara ya shiga sara sawbu qasiran ka ɗauki misali na biyar idan ka ce al-khadim qawiyyun mutada ne da kabar lokacin da ka sa laisa ɗaya daga cikin kawayen kana za ka ce laisa al-khadim qawiyyan ka ɗauki misali na bakwai idan ka ce annabi maridun mutada da kabar a lokacin da ka sa asbaha ɗaya daga cikin kawayen kana za ka ce asbaha nahimu maridan asbaha nahimu maridan ka dau misali na tara in ka ce al'amilu mutabun mutada da khabar a lokacin da ka sa amsa ɗaya daga cikin kawayen kawayen kana za ka ce amsa al'amilu mutaban mutaban ka dau misali ka dau misali na sha ɗaya idan ka ce al-ghamamu kasifun mubtada da khabar kowannen su marfu'i a lokacin da ka sa adha ɗaya daga cikin gawayen kana zaka ce adha al-ghamamu kasifan kasifan ka dauki misali kuma na sha uku al-mataru ghazirun mubtada da khabar kowannen su yana da rufa a lokacin da ka sa zalla ɗaya daga cikin gawayen kana zaka ce zalla al-mataru ghaziran ghaziran a lokacin da kuma ka dau misali na sha biyar kace al-misbahu muttaqidun mutaka da kabar kasa ba ta ɗaya daga cikin kawayen kana za ka ce ba ta misbahu muttaqidan haka nan za ka kawo sauran misalan waɗanda ba ku kawo su ba sai dai abu muhimmi da yake bukata a sani a nan abu na farko shi ne waɗannan fi'ilai kana da kana da kawayenta fi'ilai ne wanda ake kiransu af'alun na na naqifa al-af'alun naqifa ma'ana fi'ilai ne marasa kwari ba cikakku ba menene dalili dalili idan mutum ya cika zai yi zai yi wa kansa aiki ne amma idan bai cika ba zai buƙaci wanda zai yi wa aiki domin ya mayar da kansa cikakke to saboda haka hakanan kana kana da kawayenta ba su cika ba saboda haka ba sa yi wa kansu aiki sai dai su yi wa wasu aiki muna gani za ka ga kana ya shiga cikin mubtada ne da kaba kullum kana da kawayenta ba za ka same su suna zaman kansu ba sai a leke ko a makare da mubtada da kaba ba sa aiki sai a haɗe da ko a makare da mubtada da kaba a lokacin da ka cire su ma ba za su yi wa mubtada da kabar din tasiri ba ba za su canja masa ma'ana ba misali idan na ce kana zihamu shadidan كان الزهام شديدا اذا نتيجه كان دل زي روسا جملة المفيدة ولا نسامه ليه ولا روسا شبا مثال زي شيء الزهام شديد شيء كان مبتدا ده خبر جملة شو مفيدة شيء كان دم بدل شيء كان بدل روسا مبتدا بدل روسا جملة مفيدة دم با بدل روسا شبا أما مثالي كتوين مثالي إذا كنت ضرب زيد ضرب زيد كفا زيد يا دكي كليا ضرب دن ka dauke shi ka gani ne sauran ضرب زيد كفا ka cire ضرب din wa زيد كف mutada da kabar ne zai yi zai yi ba ya rusa jumlatul mufida din gaba daya to saboda haka duk fi'ilin da in ka cire shi to jumlatul mufida za ta rushe wanda shi ya tuba da shi ne cikakke ne zaman kansa filin da idan ka cire shi ba zai rusa maka mutada da khabar ba to ne shi ya tuba filun naqis kamar kana kenan kana Allah ghafuran in ka cire kana din ba Allah ghafur jumlatul mufida ne magana bibi wannan abu na ɗaya kenan wanda ya kamata a sani abu na biyu waɗannan filai duk wanda yake da mubari ko yake da madi to mudarinsa da madinsa yana yin irin wannan aiki na madi din misali misalan nan da muka kawo gaba ɗaya a nan fi asirin madi ne kana madi ne a tsara laisa asba amsa abaha zalla ba ta da asirin madi ne in kana son mudarinsu kana mudarinsa ya kunu amrunsa kun kun tsara mudarinsa ya siro amrunsa sir laisa kuma ba da mudari ba shi da amru kullum amma da yake wannan yana ɗaya daga cikin dalilan waɗanda suke cewa harafi ne kamar la kuma ba fihi ba ne asbaha mudarin sa shi ne yusbihu amrun sa shi ne asbih amsa mudarin sa shi ne yumsi yumsi amrun sa shi ne amsi amsi amma wannan amsi din ba shi ne na jiya ba akwai amsi ma'anarsa zarfu jiya akwai amsi filin amri na amsa jimsi amsi za ka cire ya wajen saboda bina'an alal amri adaha gudarinsa yudahi yudahi amrinsa adahi adahi zalla mudarinsa ya zallo ya zallo ya zallo wasu na cewa ba shi da amru masu cewa yana da amru amrunsa shine zulla ko kuma uzulul uzulul kamar da za ka ce mutta ko ungus fata mutarinsa ya bi to amursa bit bit to duk wanda daga cikin su yake da mutari ko yake da amru to mutarinsa din da amursa duk suna yin irin aikin da madu yake shi ka ibn madi alfiyarsa yake cewa yake cewa wa ghaira madin misla ko qad su'ila in kana ghairu al-madi minhu su'ila wa ghaira madin minhu wanda ma ba madi bane yana yin aiki na mazi idan idan akwai idan akwai din ma'ana idan akwai wani madi din wato mudari da amru idan akwai to yadda madin yake yin aiki haka nan mudari da amru da suke misali za ka iya cewa kamar da ka ce kana kana zihabu shadidan ba kana ba fi madi bane na ku to za ka ce yakunu zihamu shadidan yakunu zihamu shadidan kamar da kana da mudari ya zamanto yakunu in ka mayar da shi amru misali za ka ce kun shadidan kun shadidan abu na uku da ya kamata a sani shi ne a lokacin da kana da kawayenta suka shiga mubtada da kabar to batun a ce mubtada da kabar kuma ya tashi mubtada din za a ce masa ismu kana kabar din za a ce masa kabaru kana an gane misali azzihamu mubtada shadidul khabar mubtada amma idan nace kana azzihamu shadidan zan ce kana fi'l al-madi naqis tarfa'u al-ism wa tansabu al-khabar azzihamu maimakon da na ce masa mubtada yanzu zan ce ismu kana shadidan maimakon da na ce shadidul khabar mubtada yanzu zan ce khabaru kana haka nan sauran ma gaba gida al-sawbu ismu sara kasiran khabaru sara haka nan za ta kawo sauran misalan gaba gida sai mu dawo alkawai alkawai da ka'idodi ta dukulu kana ala mubtada wal khabar kana tana shiga mubtada da khabar kenan ba ta yin aiki da kan kanta kamar da muka bayyana tana shigowa cikin mubtada da khabar fatarfa'u al-awwala mubtada kenan sai ta yi wa na farko din rufuwa shi ne mubtada kun ga kenan a nan ruwan na kana ne ba na mubtada bane shi ta ke fasar ma'ul awwala sai kanan ta mayar da ta mayar da mubtada din rufa sai wa na farko din shi ne mubtada rufa wannan rufa din kenan nata ne na kanta ba na mubtada وتنسيب الثانية كان أي ونبي النسبة ونبي النبي كان خبر المبتدع ويسمى خبرها أما لوكة بدأت خبر المبتدع ده هذه أكيد خبر كان بس مبتدع ذات اسم كان خبر المبتدع ذات خبر كان كمان ده متبينة مثل كان فيما تقدم صار وليس واصبح وامسى واضحى وضم وفات وتسمى هذه الافعال اخوات كان yake mislu kana fi ma taqaddama sara sara kamar kana yake a abin da ya gabata cikin abin da ya gabata sara kamar kana take a abin da ya gabata ko a cikin abin da ya gabata ma'ana yadda kana za ta mayar da mubtada marfu a ce ism ism dinta ta mayar da khabar mubtada mansub a ce kabar ɗinta to haka nan tsara da laisa da asba da amsa da adaha da zalla da bata gaba ki daya wa tusamma hadi afalu wadannan fi'ilai ana kiran su akhawati kana ana kiran su kawayen kana ma'ana kana din ita ce jagora ita ce jagora sauran gaba ki daya kawayen ta ne da kulli fi'ilin min hadhihi al-af'al yace kowanne fi'ili daga cikin waɗannan fi'ilai مضارع ينادى مضارع وأمر ينادى أمر يعملان عمل الماضي suna yin aiki irin aikin da mazi din yake kamar da muka bayyana illa laisa banda laisa fala yati minha mudari'un wala amrun laisa ba shi da filin mudari ba shi da filin amr kullum shi filin mazi ne shi yasa wasu ke cewa ba ta ili bane illa wa akhawatuha wannan babi shi ne babin da ya gabata akasinsa ne idan ka san wancan babi sai ka juya shi in ka juya shi sai zama wannan babi wanda ake kiransa illa wa akhawatuha ma'ana maimakon a can an ture khabarin mustada ya zamanto mansub a nan kuma za a ture isa mustada din ne ya zamanto mansub akasin aikin da kana yake kenan bari mu karanta misalan mu fassara mufradat sannan kuma mu zo mu fassara jumloli a bisa muna jin da muke amfani da shi al'amsila misalai الجمل صبور إن الجمل صبور الهرم قديم إن الهرم قديم الامتحان قريب علمت أن الامتحان قريب الزهرة ناظرة يسرني أن الزهرة ناظرة الكتاب أستاذ كأن الكتاب أستاذ القمر مصباح كأن القمر مصباح الأساس قديم البيت جديد لكن الأساس قديم الخسائر قليلة شبت النار لكن الخسائر قليلة الفاكهة ناضجة ليس الفاكهة ناضحة ليس الفاكهة ناضجة القمر طالع ليس القمر طالع الكتاب رخيص لعل الكتاب رخيص المريض نائم لعل المريض نائم ولن سوني مثالا سيكون مفردات الجمل الجمل راقوني كنا الجمل راقوني راقوني نمجي سياتي كده الجمل idan aka ce naka kuma ta mace in aka ce ibil kuma yana daukan kowanne yana daukan kowanne ko namiji jinsi ne na rago ne kawai ko namiji ko ta mace amma ka ce aljamal rago ne namiji naka taguwa ta mace kenan amma ka ce alibir ya dauki kowanne daga ciki alharamu ko kuma saburun saburun ismu mubalaga ne na sabir idan ka ce sabir ne yin hakuri in ka ce saburun ne yawan yin hakuri duk abin da ya zo ala wazni fa'ul yana bada mubalaga kamar shakir shakur غافر غفور هكذا صابر صبور يكتب صابر صابر غافر شاكر زيهم أبو أما لو كتب كتب صبور زيهم أبو مبالغة عليه الهرم جدا تاريخي وانا أبو دعاك أجي بسبب تاريخي فيما جنس الهرم قديم جدتي الامتحان جرباوا هكذا الاختبار كما كان karamin jarrabawa wanda za a yi kafin babba ya shiga da ikhtibar haka sai alimtiyan babban jarrabawa karibun makusanci a zaharatu fure mun fassara daga baya nadiratu mai kyau mai kyan gari mai kyalli mai haske mai kyau shine nadira alkitabu littafi ustazun madani alkamaru farin wata misbahun fatila al'asatu tarkacen gida wanda ake amfani da su buta su ludayi su cokali su tukunya tarkacen gida shi ya cikin su al'asas al'asas tarkacen gida kadimin da dai kamar yadda ya gabata al-khasair asara ma'ana asara da yawa asara da yawa da yawa jam'i na na jam'i na khasira kadida kadan al-fatiha kayan marmari duk wani abin da ba a cin sa saboda kashe kashe yunwa shi na ke kiransa alfajiya sai dai a titi bayan an koshi irin su goba lemon zaki ayaba abarba da makamashin su na bidatun nunanniya alkamar ya gabata ta fa'ibun ne fitowa waɗannan su ne a sauran misalan da suka zo a kitab littafi rahis rahis ne arha jiddu ne na ghalib haka ta ghalib ne ba da rahis ne arha al-maridu mara lafiya na yi yin bacci saura ma'anar waɗannan harufa waɗannan harufa inna da kawayenta inna yana ba da ma'ana ne na tauhidi karfafa abu misali idan nace aljamalu saburun wani ya ce innal jamala saburun to maganar sa ya fi ya fi nawa karfi inna inna yana karfafa jumla ne shi kuma anna kamar inna yake yana karfafa jumla sannan kuma bambancinsa da inna shi baya zuwa a farko ba za ka taɓa ganin anna a farko magana ba shi yasa ake kiransa harfu masdar harfu masdar yana janyo masdari baya zuwa a farko amma shi ma yana bada ta'akidi karfafa abu ka anna kuma ma'anarsa shi ne kamanta abu da abu ko misalta abu da abu shine aikin da ka anna take yi kenan lakin ko lakin na lakin na harfu da istidraki ne ma'ana gyara gyara magana ana gyara magana ne da lakin na maganan da yake bukatar gyara kafin a yi wannan gyara sai a kawo lakin na shi ne ma'anar harfin istidraki misalin sa idan ka ce al'asasu qadimun ka ce tarkacin gidan nan da daɗe ne to sai a ɗauka gidan ma da daɗe ne amma idan ka ce albaidu jaridun gidan nan sabo ne lakin na to kana so ka gyara kana da cewa tarkacen da yake cikin gidan ba sabuwa ka kawa a ce a wani gida aka kwaso aka kawo ba sabu sabu aka kawo sai ce lakin na azasa amma tarkacen gidan kadimin da ta ne ne tsoho ne aka kawo aka saba sabo bane kenan lakin na da shi ake gyara jumlar da take bukatar gyara shi na kidan sa harfu istidraki sannan kuma laita harafi ne na burin yiwuwar abu abin da ba zai yiwu ba tana so ya yiwu shi ne ake amfani da laita ana kiransa tamanni ko kuma abin zai yiwu amma yana da wahala duk yana zuwa amma asalin zai ta abin da kawai ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba a misali idan ka zo ka ce misali idan ka ce a idan ka ce laisal fakiha ta na bida kamar yadda ka faɗa shi kenan da ma fakihan nan kayan marmarin nan ya nuna dan faranka zai nuna ne ba zai nuna ba sai in lokacin nunan sa ne abu ne baka yi saka fitar da shi ba amma abin da zai yiwu misali amma yana da wahala misali za ka ce misali za ka ce laita zaidan ko laita zaidan ra'isu daura a gane wani ne yana dako yana ci da sha da dako sunan sa zaidu sai ka ce laita laita zaidan ra'isu daura da ma zaidu din nan dan dakon nan zaidu ya zama to french zai yiwu amma yana da wahala yana da wahala saboda ba da sai dauka ba to ta nan ne ake bambanta tsakanin saita da la'alla shi la'alla abu mai yiwuwa ne misalin ka ce la'allar kitaba rahisun da ma littafin nan ya yara sai idan kuma ka je kasuwa yanzu wani ya ce ya zon ka koma ya yara wannan shi ne ma'anoni na waɗannan kalmomi da kuma harufa da suka zo na illa da kawayensa sai fassara waɗannan jumloli din aljamalu saburun raƙumin nan mai juriya ne mai yawan haƙuri ne innal jamala saburun lalle raƙumin nan mai juriya ne mai yawan haƙuri ne alharamu gidan tarihi ko kayan tarihin nan kadimun da dafe ne innal harama kadimun lalle kayan tarihin nan ko gidan tarihin nan da dafe ne al-imtihanu qaribun jarrabawa kusa ne alimtu anna al-imtihana qaribun na san cewa jarrabawa kusa ne الزهرة ناظرة فلنا ميتوتي يسرني أن الزهرة ناظرة ينا تامي فلن تكن تكسل في كان لكو الكتاب أستاذ لتابي ما دليلي كأن الكتاب أستاذ لتابي ياي كما دمالي لتابي ياي كما دمالي كأن أبي فيني يكمنت لتابي دمالي القمر مصباح القمر مصباح farin wata fitila ne ka annal kamara misbahun farin watan nan kaman fitila ne al'asatu qadimun tarkatan gida kayan gida da dafe ne albaitu jadidun gidan nan sabo ne lakin al'asata qadimun amma kayan gidan da dafe ne ba sabo bane al-khasairu qalilan asarori da aka yi kadan ne tabbatin naru wuta ta tashi lakin al khasaira qalila amma asarar asarorin da aka yi kadan ne saboda idan wuta ya tashi za yi tsammani wutar ta yi barna sosai to shi ne ya gyara yake lakin al khasaira qalilatun al fakihatun nabita kayan marmari mai nuna ce laisa al fakihata nabita dama kayan marmarin nan ta nuna ko mai nuna ce al qamaru tari'un farin watan nan mai fita ne laisal kamara bari'un da ma farin watan nan mai fita ne alkitabu rahisun littafin nan mai arha ne la'alla kitaba raqisul a ce a ce littafin nan mai arha ne المريض نائم من الذي ينام بشي لأن المريض نائم أتي من الذي ينام بشي mun bayyana tsakanin laika da la'alla bambancin su laika wani abu ne bai yiwu ba kana so ya yiwu abin ba zai taɓa yiwuwa ba ko yana da wahalar yiwuwa shi kuma la'alla wani abu ne bai yiwu ba bai kasance ba kana so ya kasance kuma abin ne kasancewa ne to idan muka duba waɗannan misalai da muka karanta muka fassara mufradat da jumloli to za mu ga abinda wannan babi yake karantarwa shine illa da kawayenta suna aiki ne asafi na kana yadda idan kana ta shigo da kawayenta cikin mubtada da kabar sukan iya mayar da kabarin mubtada marfu'i ka kabarin mubtada mansubi to inna kuma da kawayenta idan suka shiga mubtada da kabar sukan juya mubtada din ne ya zama to mansubi misali aljamalu saburun za ka iya cewa kana aljamalu saburan amma in ka sa inna za ka ce inna jamala saburun aka cin wancan inna jamala saburun a nan ma cikin bayanin da muka yi a baya ne bayanin da muka yi a baya a lokacin da inna da kawaye da suka shiga mutada da kaba to a wannan lokaci rufa'an nan na kabar din baki ne na kabarin mutada ba wannan rufa din rufa ne na inna innar ita ce ta janyo wannan rufu'a din misali idan kace aljamalu saburun saburun din nan rufu'a ne na khabar mubtada amma in kace innal jamala saburun wannan rufu'a din na saburun ba na khabar mubtada bane na khabaru inna ne haka na kamar da muka bayyana a baya inna idan ya shigo mubtada da khabar mubtadan ake cewa ismu inna khabar din kuma an ake cewa khabaru inna ya tashi daga mubtada da kuma khabarul mubtada القاعدة إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل تدخل آل المبتدأ والخبر قلنا حروف إن ذكر أنت يتسنى جدا مبتدأ لي خبر فتنصب المبتدأ في سوى مبتدأ النسبة sabanin kana da kawayen ta kenan kana da kawayen ta suna yi wa mubtada ne rufa su kuma suke suke yi wa mubtada ne nasaba ويسمى اسمها الوقت ذاتي اسم لنا إنا قولي لك في قوائدة الوقت يا تاتي لك مبتدا لك مبتدا ذاتي اسم إنا كو اسم أنا كو اسم كأنا وترفع الخبر سيسي وخبر المبتدا رفع كان ذاك داني رفع نن أنن رفع لي ملكر إنا دقوائدة با رفع بني ملكر خبر المبتدا ليك باتبا ويسمى الوقت ذاكرة خبر دن خبرها خبر دن إن دا كواين يا تاج دا خبر مبتدا معنى إذا إن دا كواين دا سكي بكا مبتدا دا خبر ذات سمير دا مبتدا دن نسبة سمير دا خبر المبتدا دن رفع الوقت كما باء تيوا باء تيوا مبتدا دا خبر مبتدا دن ذاتي اسمه إن ismu inna sannan kuma khabarul mubtada din zati khabaru inna ko kuma ɗaya daga cikin sawayinta a darasi na gaba shine jarrul jarrul ismi jarrul ismi wannan darasi yana da sauki saboda wasu harufa ne idan ka san su harufan za su shiga jikin ismi ne ba ta shiga ba ta shiga jikin fi'ili sai dai jikin ismi mun karanta yi kalmomi guda uku ismin wa fi'ilin wa harfun waɗannan harufa suna shiga jikin ismi in suka shiga kuma sai su mayar da karshen ismin ya zama to yana da jarra kar ku manta da maganar da muke yi kullum in muka ce rufa nasaba jarra jazama muna magana ne a kan iraj abin da yake canjuwa amma lokacin da muka ce zamma fata kasara sukun muna magana ne akan bina'i abin da baya canjuwa bari mu karanta misalan sai mu fassara su bi bayani al'amsila misalai misali na farko nazala al-mataru min as-sama'i misali na biyu ya'ti as-samaku min al-bahri misali na uku sa'al jaytu ila al-maydani مثال نفده سارت الماكية إلى العقل مثال نبير ينزل الجندي عن اللسان misali na shida ya zahabu alkhawfu an al-tifli misali na bakwai ya tafi al-khashabu ala al-mai misali na takwas يسقط الثمر على الأرض مثال نترى ينبح الكلب في البستان مثال نقوم دخل المجرم في السجن مثال نشاهد كسرت الفاكهة بالسكين كو بالسكين مثال نشاهد يتقاتل الجنود بالسيوف مثال نشاهد الجائزة للصادق مثال نشاهد اشتريت قفلا للخزانة بصر ودنا كالمؤمن نزل فيل الماضي لمعنسا يا سوكا يأتي فيل المضاري لمعنسا ينزوا سعى فيل المضاري لمعنسا يأتي أما تفيا دسوري سارت سارة فيل الماضي لمعنسا يأتي فيما ينزل فيل المضاري لمعنسا ينا سوكا يذهب فيل المضاري لمعنسا ينا تفيا يقفو فيل المضاري لمعنسا ينا سوكتا abu ya hau kan abu shi ya kira da kafa ya tafi yaskutu fil mudari ne ma'anarsa yana faduwa yambahu fil mudari ne ma'anarsa yana haushi da kada fil mudari ne ma'anarsa ya shiga kashara ko kashartu fil madi ne ma'anarsa tserewa ya takatalu fil mudari ne ma'anarsa yaka yana yaki aljaiza shi ne price abin da ake baka yin kafin jarrabawa ko musabaka ishtaraitu na siya almataru ruwan sama asama sananne ne suna na sama amma wani lokaci aka ce asama abin da yake sama da kai ba wancan sama din ba asama ku ci shi albahar koji misali na uku aljaiku aljaiku sojoji almaidani almaidan filin sukuwa almakiya dabbobi dabbobi wanda ya hada da kananan dabbobi da manya gaba gida alhakan lambu ko gun da ake yin kiwo alfinjiyu a misali na biyar soja alhisad doki al misali na shida alkhawfu tsoro afifin jinjiri yaro karami misali na bakwai alkhasabu alkhashab itace alba ruwa misali na takwas alsamaru ƴaƴan itatuwa al'ardi kasa ko kuma duniya yana zuwa kowanne amma anan ya zo ma'anar kasa alkalfu kare misali na tara albustani ya gabata المجرم من ليدي السجن كركوكو الفاكهة يا جباتا السكين آه وكا الجلود جمعي من الجلد من حدودي السيوف جمعي من السيف نتقبي الصادق وند يتي مسابقة الصادق وند يتي مسابقة قفل قفل شين مكلي خزانة شين تسكى وكما كبر أبين دا أكي سا أبو أعجي أجي أجي جلسة على خزانة fassarar jumlolin nan jumla na farko na zalar mataru min samai ruwan sama yana sauka daga daga sama misali na biyu ya ci sama ko min al-bahr kifi yana zuwa ne daga kogi misali na uku sa aljaisu ila al-maidani sojoji suna tafiya zuwa filin sukuwa ko filin yaki sarat al-mashiyatu ila al-aqli misali na hudu dabbobi sun tafi zuwa gun kiyo ينزل الجندي عن اللسان soja yana sauka a kan doki ya zahabu da kawfu an fitri tsoro yana tafiya ko yana fakewa yaro ya tafi khashabu a lalmayi itace yana ɗaukaka a kan ruwa ya kutu samaru a lalarfe kayan itatuwa yana faduwa a kan ƙasa yambahu kalbu fil bustani kare yana haushi a cikin gona ko karka da kalal mujrimu fi sijni mai laifi ya shiga kurkuku kasar sulfaki haka da suke ne na jera kayan marmari da wuka ya tafata mai zunudu da sayufi sojoji suna yaƙi da takubba aljaiza sakamako kyauta bisa biki na wanda na wanda ya ci musabaka ne istaraitu kuflan nasi mukulli ne da zana saboda saboda kabot ko kuma wurin da ake ajiya wannan darasi abin da muke so mu sani shine misali na ɗaya da na biyu ka duba za ka ga akwai min min ɗin nan shi ne ya samar mana da jarra ya ce min sama'i min al-bahri min al-bahri ka duba misali na uku da na hudu za ka ga ila ila shi ya samar mana da jarra ila al-maidani ila al-haqli ka duba misali na biyar da na shida za ka ga an an shi ya samar mana da jarra a karshen ismi عن الحصاد أي باتي عن الحصانة أو عن الحصان با عن الحصاد عن الطفل كدوب مثالي نفوق إذا نتقص ذاك على شيء سامر من هذا شر أكرتين اسمي على الماء على الأرض كدوب مثالي نترد نقوم ذاك ذا شيء شيء سامر من هذا شر في البستان في السجن كدوب مثالي نشاري نشاري ذاك ذا باؤس باؤس اللي أكا جونا شيء wannan ismin ka sharkul fakihata bisikini bi inna shine harfu zarri bisikini ya tafadalu junudu bisiyuhi bisikini bisiyuhi ba wannan shi ya samar mana da jarra ka duba misali na sha uku da na karshe za ka ga lamun aljaizatu lissabiqi lissabiqi lil khizanati lamun dinnan ita ce ta samar mana da jarra waɗannan su ne ake kiransu furusu jarri amma ba duka ya kawo anan ba su guda ashirin ne kamar da ibn malik ya faɗa a cikin alfiyarsa amma ne ya kawo su daga shi alƙa'ida ƙa'ida ya jirru lismu idza yujarru lismu idza sabaqahu harfun min huruf al-jarr al-atiya yace ana yi wa ismi jarra shi ne wasali na kasa wasali na kasa ana wa ismi jarra idza sabaqahu harfun idan wani harafi ya rigaye shi min huruf al-jarr al-atiya daga cikin harufa na jarra masu zuwa وهي سوني من وإلى وعن وعلى وفي والباء والباء هو الباء واللام ولن أعرف كل وقت إن كذا تنشي جد اسمي اسمي تو سيكي ما تجرع كذا إلى الله هو إلى الله في بوي سيما عليك sai ka ce ilan lahi ko kuma minan lahi akwai lokacin mukairasa kaɗan ne ba yawa ba da samun sai ɗauka wannan darasin mu na ƙarshe a wannan littafi shi ne annatu annatu abu ne wanda shi ma yana da sauƙin fahimta saboda suna ne zai zo ya yi bayani a kan sunan da ya gabata bayani a kan sunan da ya gabata ko faɗan siffar abu shi ne ake kiransa annatu bari mu karanta misalai a gurguje al'amfila misalai misali na farko haza kitabun mufidun wannan littafi mai amfani ne misali na biyu qara'atu kitaban mufidun na karanta littafi mai amfani misali na uku nazartu fi kitabin mufidin na duba littafi mai amfani haka na misali na farko haza maidanun fasihun wannan fili ne mai faɗi misali na biyu ra'aitu maidanan fasihan na ga fili mai faɗi misali na kudu da raitu fi maidanin fasihin na gudu a cikin fili mai faɗi misali na ɗaya a kashi na uku fa fatta hakil wardatul jamilatu fure mai kyau furen nan mai kyau ta budu ka tsabtul wardatul jamilata na ci furen nan mai kyau nazartu ila wardatul jamilati na duba furen nan mai kyau to waɗannan misalai da muka karanta uku na farko da uku na biyu da uku na uku uku na uku in ka duba za ka ga akwai a misali uku na farko mufidun mufidan mufidin ya canji wannan shine muke cewa irabi din na farko mufidun mai rufa na biyu mufidan mai nasaba na uku mufidin mai jarra wannan shine ake kira irabi haka nan ka duba misali uku na biyu za ka ga fasihun fasihan fasihin a misali uku na karshe aljamilatu aljamilata aljanilati to waɗannan su ne ake kiran su na'ati alqawa'i annatu lafzun yadullu ala sifati ismi qabla yace na'ati lafazi ne da yake nuni sifar sunan da yake gabanin sa wa yusamma al-ism al-mawsuf mal'utan yace sunan nan da aka bani sifa ana kiransa sunan da aka bani sifa ana kiransa mal'uti النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصفه ونصفه وجره yake na'ati yana bin mal'utinsa a rufarsa da kuma nasabansa da kuma jarrarsa a dukkan wasu nukansa guda uku misali idan ka ce kitab shi ne mal'uti wato wanda aka ba shi sifa in ka ce mufidun shi ne sifar da aka bayar na littafi hakanan za ka ga wasu nukansa yana bin shi sunan da aka ba shi sifa za ka ce kitabun mufidun kitaban mufidan fi kitabin mufidin wannan shi ne ake kiransa na a nan ne muka kawo karshen karanta wannan littafi annahul wadi duk wanda muka karanta a nan yobe islamic center al-markaz islami da maturu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu daɗin karanta shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya